مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولى والغافل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تكريم رساله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاه تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ لنا بحق محبيب ولتعتني بنظرة الحق لنا للظهر وبعد دعوة وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ولا الله سبحانه وتعالى لهذا أقول أولا فكرة جامعة بركة جيولوجي سايد هيرتس wato junior secondary school a yau uku ga watan biyu ko miladiya ta yi ta na maryam alaihi wa alihi na kusan salata kan mutaslimi na da shekara dubu biyu da goma sha takwas mun haɗu ba don komai ba sai don tarayya don taya juna murna da Allah ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata kowa sani nan gida ne alhamdulillahi wata makaranta na primary school na gaba 1995 sannan kuma makaranta ce wadda dama muke koyarwa akwai a makarantar inda a lokacin da muke harkar yan bawa da Allah ya ba mu aiki da state government sai muka ajiye yan bawa din muka koma can pilot aiki a kan saboda haka wato ɗalibanmu da ana cin mani alhamdulillahi na ɓangaren boko ne muna godiya ga Allah na zo na karar ana majalisi a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kamar diwani na maulan mu shehu islam musali zainab alhaji ibrahim dinar radiyallahu anhu wanda ɗaya daga cikin yan zawiya yake fassarawa sai ibrahim baroro da alkali kuma muna godiya gare shi Allah ta kama da kai da daga buɗe zuciyarsa da shi da sauran ɗan uwan da zariya duka ta hanyar ilimi mai yawa mai albarka mai amfani albarka wanda ya fara wannan gurin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ke lokacin da ya da ni za mu yi amfani da dan lokacin da muke da shi din mu yi karatu mu ɗaura a karatunmu da ake yi na ishiriniya na imam al-hadari radiyallahu anhu wanda muke cikin fassara shi a wannan bautai na wannan shekara a wannan gari namu mai albarka insha Allah za mu rera bincika ne sannan kai daga bisani a yi fassara daga shi bisani da ba da ta'ala wa fadlihi wa audihi wa manne بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الفاتح الذي حقق به وابتلاه العظيم الله الله سيدنا رسول الله الله الله سيدنا رسول الله عليه فلما كل من وجوه خليه وكل جليس خليه ولا قد خلق الطيب دائم أبين ليل دائم وسرده وسنانا بين بشكره Oh, kamar kowane kirista ya ke muna da turawa duwa kuma da aile tsari a izu. Thank you. فقلنا لإذا وراء لغير الله العالي فقال الناس كلهم ومن قال ما في حبه نور بارد قلنا لأنك بكل مذمة وبين له خيالي بذمتي
محمد رسول الله عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد فاتهم ربك والقاتل من عاصر ونصر الأسلام ولا إلا ذلك مستقيم ولا عالي وقدر الدعاء العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ونعرف وكيف من فكرت مثلنسو تماثلنسو رجلسوان جوا sai gaba daya Allah ya sa albarka a cikin karatun su musamman tijjana cikin masoya manzan Allah su zuwa hanyar Allah ka sa albarka a karatun su da gaba daya rayuwar su albarkar shi tijjana da rushe bayan kawai albarkar koyon shi ta su magokiyar da na Imam Al-Mazazi da shi da Ibn Muhayya a wannan littafi nasu mai albarka shi a wannan harafi mai albarka har kusai suka ce kitabun izaratar jabaro da tafiri shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shida'un sadauki ne jarumi uban sadaukai yana sadaukantakansa izaratar jabaro da tafiri yayin da rabu matsaloraci idan mata da a fice yayin da yake mutuwa saboda firgita lokacin da matsaloraci ke firgita yana kusan mutuwa saboda tsabar firgita tsorita to lokacin annabi muhammadu yake darumi sadauki uban sadaukai ma'ana in ya yi iye kurunce ya makance ba abin da kake ji sai karan ta ubba kowa yana kusan mutuwa saboda tsafan tsoro to a lokacin annabi yake kwata da rubutarsa ta jajin kari ana yana anan na biyo na kafin annabi mu'abbin babbai sallallahu alaihi wasallam jawabi annabi muhammad sallam mai kyauta ne idan zannar karam bi zatihi yayin da kirkice ya yi ruwa da yayyafinsa ma'ana tafsu shi ne zubar ruwa amma kaɗan kaɗan da rauni ba da ƙarfi ba shi ake cewa dabbu lokacin da firgite yake ruwan zubar da yayyafinsa annabi kuma mai tsananin baiwa ne a wani lokaci ma'ana masu baiwa gwanayen kyauta lokacin da suke ruwa su ba da yawa ko su ba da kyauta to a lokacin ne ma annabi muhammadu shi kuma yake zuba kyauta kamar ruwa na marka marka kamar ruwa da bakin turon ba da bakin kwaya ba ba'un annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam magani ne mai warkarwa idan harar ƙwa'adu bi jafihi idan zuciya ta imauce saboda tsananin ciwo da take ciki to annabi kuma magani ne in ka kama shi zuciyar da ta imauce saboda tsananin ciwo din nan to sai ta warke daga cutar da take ɗauke da shi ko wani ya cutukan zuciya fillo hekto hasato bokto kefiro wama iya zai wanda duka cututtuka ne da zuciya da suke kimauta ta da kaza gane hanya da kaza miƙewa ne ne wannan magani ne mai warkarwa mai magani da zai zo da zuciya duk da kimauta saboda ciwon ka zamanin rajin arziki shamajiga na mutanen duniya gaba ɗaya ta har aika yi lafiya ta warke da ba a da aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad akthara fiha al-afa'il nawaqid al-afa'il kumurkai matizai kuma al-afa'il al-nawaqid wa'inda suke kwanayen tahara macizai wanda suke kwanayen tsara wata tsaftar tsira waɗanda hakika sun riga sun yi tasiri a cikin zukatan waɗancan mutane da aka faɗa wato amma tare da hakan manzalar sallar yake wajen fuskar ma'ana macizai kwanaye wurin tsara su da alfa'i wato alfa'i macizai kurmutai النواتب هو مفتاح وإن لم وقد أثرت فيها الهاي تريد أن تأتي a cikin zukatan waɗansu mutane ma'ana zukatan da sun gama gurɓacewa amma da kun- da sun riƙa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai wannan ciwo ɗin sai ya ma'ana ya warke sun tafi magana mai zai amma a hakan dai an kama sai ne sai a warke da ciwon zuciya a ta zamanin ya kama yi wa la'allahu a ta zamanin ya zo da shi ya fita da zamani ya matsolin da annabi Muhammadu saboda ya zama kuma ga ni ga shi in samu in ziyarce shi wala allahu wataƙila ma dai in samu haka ne ina sa rai in samu zamani ya matsoli da manzon Allah sallallahu in samu kuzaci da shi wa illa idan kuwa ba ban samu na samu kuzaci da manzon Allah ba na samu hannun sauke shi to faɗalbi mutallahu zuciya ta tana wato abar imautawa yin siraki mana haka da kan fice da zan zama abar imautawa yin siraki saboda rabuwa na da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na je na ziyarce shi na samu da shi kama duk ya zai zama abar imautawa taba samun jikuwa a abar sai yadda na samu na samu zuri ga irin masu bayan sallallahu alaihi wasallam sannan duk da za su samu jikuwa فطوبى لعبد لله تسلم فطوبى لعبد الجنة تايك أمشي تنا جنم باوا وكما جن داتي تبتك باوا دا أجل هو يجرم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإله كما يجرم ما يسبر لعلا بعدين ولي أبا يجرم مع الله saboda Allah ko wannan mutumin da janna ta yi kamshi tana jira saboda haka yan uwa umarni ne na Allah ya yi mana kuma girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya cewa yu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila lalle ku imani da Allah shine haƙƙin Allah yu'minu billahi wa rasulihi haka nan ku imani da babban manzon da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu kuma ku girmama shi da waɗewa ku ci nauyin sha'aninsa ba ku tabbata ko ku da sama amila Allah kuma ku yi kamar tasbihi safiya da barci wannan mutum da girmama Annabi Muhammadu sallallahu da rabi gare kwarji shimfiɗaɗi shimfiɗa shimfiɗa na gidan ɗarwama shi ne aljanna mabudu zafin da wuri ababen shimfiɗawa ne gare shi ana tana jira ya zo ya hau kansu ba da ya girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana daga girmama annabi irin wannan jiwa da ake ai ka wani domin sa dukkan wanda da mazan mu da matan mu kaje ɗaya hall ɗin akwai mata a cikin ga nan maza to mu taru ne ba mu komai ba sai ga mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi abubuwa da zai a kansa suna da girmansa da ƙarfinsa shi haka saboda haka duk wanda ya girma ma shi to zara biyu a gari da kulli shimfiɗa irin shimfiɗa nau'i shimfiɗa iri iri na gidan da roba aljanna kenan ba ba su zama da abin shimfiɗawa ne gare shi wannan yana da shahidi a Qur'ani fa'in Allah wa tarabiyu mabdusa ma'ana aljanna akwai katifu a shi shimfiɗe wani mali kuma tsufa bayan an yi shimfiɗa ɗin ga turnuka kuma matakan kai an kewaya an jera su a kan katifu da kan shimfiɗe wato haka wai kuma mata na wurin aini na aljanna ɗauka da zama ke wani ke kansu ɗaya sai ce ka je ba wata ke wata ba wai ko abun bayyana ne ilaihi zuwa da wannan wanda ya girma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna bayyana shauƙan ilaihi saboda tsananin dogen su zuwa gare shi ranar gobe da Allah ta mu da barka هو الهند من نفس الله وهزه هو شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهند شيء kariya shi ne katangar ƙarfe min nafsin la'ini daga kusa na tsinannen Allah na shi'a nafsin la'ini ma'ana bauta da yake yi da fihimin mutane shi shedan to annabi ka gama shi kariya ne mai hana busar shedan ta shafe ka ma'ana fihimin shedan ya shafe ka wa hadizihi haka nan annabi katangar karfe ne kariya ne gabayar dunguri na shedan shedan ba zai dungure ka ba min hadizihi da وله بك رد من أعوذ بك من حمضات الشياطين وأعوذ بك رد عينها الضرور حمضات يعني الجمهور كشفة duk jariri da aka aiko shi a duniyar nan kafin ya fito daga ma'aikar babarsa sai shi kan yaro dubure shi ya buga maka rubar shi kaf a kayi da shi ya sa yaro ya faɗuwa yana kuka to dai dai lokacin shi ya zumbure shi ya buga mana ruwan shi kamar yadda ya zo a tafi na wa Qur'ani saboda haka kana in ka kama annabi shedan bai fita ya zumbure ka na biya ce dukkan al'adar da aka haifa babu wanda shedan bai zumbura ba lokacin haihuwarsa sai annabi Isa ta Maryam sai kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما أقل الشيء هو الشر من لبس المؤمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الشر شيء بياني من لبس المؤمر ما يادك زورانكي ما قال نزورانكي المؤمر أبو قويرو duk wata magana ta zaurance ilgaji kenan wani ba a faɗi magana su zama ba a gane mai saboda ta mai saboda ne ba magana da wani shi ya zama bayani mai warware dukkan wani zaurance wanda ke abu koyarwar ma'anar sa ta ne da fito da ma'anar kori duniya ta zama wayayya mai gane kori da kori daga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jiki haka nan da nodin ita shi ilgadin annabi shi ne mai bayani wani duk wani nuni ishara da ake yi na ilkani abubuwa na zaurance annabi shi yake zuwa ya fayyace shi ya warware shi kowa ya gane huwal barku annabi waraka ne shi ne waraka min tsanin muridi daga suka na mai kokwanto wa kamfihi ma'ana da tsinkararsa ma'ana annabi shi ne waraka daga tukan mai shakka da tsikararsa ma'ana gan bilikin nan ga ya cikin suratul tadbir wani tadbir ko wannan marhum din ya kan kama suna gamsu kenan min gamsu wa gamsu ya kan kama su nune da ido kin kyago shi haka wani sun tafi da to jirgin ma suna yi wa mutum haka hawa za su share jirgin to jirgin wani duk ya kama jirgin na karfe jirgin na kawai daga daga kwalkwar ce ka dawo hankali ka haima haima haka to wannan daga dai an kawo manzon Allah Allah bai kiyaye shi daga wannan dan shi ne magani shi ne waraka daga wannan daga zama jin halin shirki jama'on ma'abota tare da Allah da wani mashirai ke nan jama'on su zama jin jama'on su ke nan sallar sun kaskantar izini da wayar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam girman annabi na bayyana duk wani su jama'u na ma'abota shirku sai su kaskanta kawai suka dama kamar ayyukan duniya. Hakuna na mummuni da wayar su kowa a cikin mutanen shi kudin nan ma'abuda shi ga kowa zai zama mai abin rikawa ido idon ta ya rike ba shi zai buɗe idon sai kano da tsoro ba yana cike da tsoro zamanin su kowa ya zama mai shiru mai kawai ba wanda ya zai buɗe ba shi ne magana duk da an yi ruwa wani shi wanda ya bayyana su za ku waya a cikin wannan shari'a ido ya rufe ba iya kulle shi ne muddin da wahidi kowa a cikin su mai rinka ido ne jalibu mai kuma kawai ma'ana mai shi a قال هل قال مجلوا بنور فؤادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة مجلوة على ذلك الذي وجهه بين بين تأثير بنور فؤاده جسر حسن زوج يسر إلى أن أتاه الله يا جماعة كسيان جسر حسن زوج يسر تبين إن إلى إلى أن تسلك هو حيثها إلى أن أتاه الله حرب على كسيان وعلى مبرمة وقع الآله dacewa da kudurinsa waye Allah ya zo annabi ya dacewa da kudurinsa dama abin da duk Allah ya faɗa din nan haka annabi ya kudurce a cikin zuciyarsa an kawo abin da an bayyana shi ne don ya amfani sauran al'umma ba wani shi manzon Allah ba dama tun kafin wahayi da zuwa shi ka fada bayyana wa Allah na kai abin maula wa mamman ma'ari sallallahu alaihi wa sallam kamar da shi da fara kullum yanayi annabi sai mai farkar da ya tayar da kowa daga cikin duniyar rukabiyi daga baccinsa na kamala na rukara na jahilci zuyukuru ma'ana zuyukuru buyar kuɗin su buyar ma'ana jahu kuɗaɗe su na jahu shi ne zuyukuru buyar kuɗin su na wasu kuɗin su na jahu kada ko wani rai hakika a ɓata su yadda tsadure ma'ana da tantancewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya zo ma'ana kuɗin su na dabu a nan irin addini da suke riko da shi na ƙarya annabi da ya zo ya tantance ya zubar da saura ya lalata sauran sha'anin su ya bar wanda in ya ga al'adar su da bata saba shari'a ba bai kawo da shari'a ba to sai tantance na ya ware ne ya bar su cikin kayan akwai irin da ɗaya al'adu da annabi kadda mushrikai wani jawa suna yi ko bai sama ba amma ya ce ne ko wannan ya waka ba a da ya tsara bayan tantance wa manzon Allah illa khalidun khalidun tsaye sai mai wa ma'ana mai tsarki mai tsarkin ƙarshe ke ba a da ya tsara sai mai tsarkin ƙarshe ma'ana illa khalidun tsaye ja'izu ma'ana sai tsantsantacce shi ne malibu tsarkakeke sannan kuma ja'ibu karɗaɗɗe wanda yake karɗaɗɗe halatta shi ne ma'ana alamarin abu da aka same su rayu sai abu da aka tsarkakeke ne tsantsantacce wanda za a iya zai zama karɓaɓɓe shi kaɗai annabi ya zama amma duk wanda ba wannan ba duk annabi ya rubu ne a cikin da suna al'adu da suke na shirka a dai ta ne ne mun samu aminci mun shiga cikin aminci da yi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min tahalina daga sharrin zamanin da muke ciki wato rubuce da kuma mutumin zamani da muke ciki jujjuyawar zamani mun samu aminta na wannan da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunna ala a'daina wa sunna sai muka yi ma'ana tunde ala a'daina duka maƙiyan mu ma'ana muka yi tunde akan maƙiyan mu da shiko da ye ma'ana da ta da daɗa ɗaukakan manzon Allah da yake samu ne shi da shiko muka yi tunde da samu daɗin ɗaukaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Kada da wani da annabi ya samu musulunci yana buwa da kan nan, to musulmai da suka maka sun kai ka tuke wa maƙiyan su. Kada da wani suka maka da kada tuke ba. A tun da annabi suka buwa ya an sai da ɗaukaka, to dole a kore tsawa, a yi tunde ma'anawa su مدد فسجدوا كيف انتهوا كيف انتهوا عن جهوده كتنبيهكم انا وان ارنا نمتا كيف انتهوا عن جهوده يا يا يا يا يا جويا وانتو da suka yi da gudu suka falfala da gudu daga ainihin zuwa da rundura na mayaka na sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar haka tambayar ya ake jumla wacce da gungu da suka yi suka gujewa rundunonin majalar su sanar ai ba su yi kwanci da yaƙi ba da awa da yau jagorancin su da za su iya yin nan nan lanta da halin tsoro da ke ba su kare su daga ɗaukar kwakwakwar annabi Muhammad sallallahu akan wuyayen su ba tawadau karshe tak alaiha talawisu tawadau wato su wa'annan ana akwai tawadau sulkuna wa'anda suke masu duhun taka a ni'mar sabi ma kenan gurin ruhani tawadau sulke irin rigan yaƙi yana bai wanda ta abu دون دعوة هذا وإلا الجد على جوال جوال جلال الهوى مثلا وإلا أرتا تلك نأتوا للأجل أرتا على الجلال جندي أرتا suka ɗaɗɗaure wannan suka sa wannan suka ɗaɗɗaure turkiyar amma da suka zo wannan bai hana sauƙan sabuwan annabi Muhammad ya fara har wannan sulkunan nasu ba. Suka juya suka farfara da gudu, ranar da ana suka gudu da gudu kenan. Karshe dan Ali Hanzawa da Lawrence wanda mataimakan arna da suka kare ko aki da suka zo suka ɗaɗɗaure wannan sulkuna a jikin su to ai bai hana sauƙan sabuwan manzon Allah a kan shirken kuma su ne kawai shirkashin kuna wadda suke wadda suke masu duru tsada a wadda shi aka ishiraki ne ya wani ya shi aka ishiraki jama'ar shirka a wadda sai ta ci na ya wani ya samu rabaunan ta ita rabaunan ta ta sallama mutum Allah ta ta ci da ta sallama mutum Allah ta ta ta ha'a to dai kan shi ya za ta kuma wurin da za ka koyo shi ake jama'a ne ko da ya wani wa inna bi shi ake bayan wani wa koyo ne wa inna bi shi ake da ibrahim to saboda haka shi ne ma'anar kalma shi ake jama'a Nasarawa da suka karɓa na rahoton duk fasabbaha sai manzon Allah ya mutu a hukunci ya mutu a hukunci fa wadda wani da bai ha fuskar abu bayan su zai tarba a irin ba shi wa kira fuskar abu bayan su zai tarba a irin wa za na zala da zaha ta him wa sa a sababul manzari dama in annabi wa za a sarfa ya ji da fitar arna to ranar kan sarfa su bayan ya muna yake faɗi inna idza nasalna bi sa'ati qawmi fa sa'a sabahu mudda mu in ta yi Muhammad idan muka soka a farfajin da gudun kafirai da arba Qur'an ta zama su kai mu to shi ne nan alfaza ce ce wani labari fatwata wani saraja sai alfaza su dukkan da yau ma ala rasulun nafsil mutaki hakan ya faru da kuma duka fatan ran من قرأنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم وقيامها حتى تابع له دنيما أنه محمد يعني بألا يهدى أرواح بيمونه معنى هذا يفادنها شيء هو وقيامها شيء هو أبدا أنه محمد أنت دنيما يفعل معنى أرواح أنه يمون هو يفعل بمعنى دعوه ربنا وإن الله قد بدلت من دمائها حقيقة أنت تقومنت ثم هي كافية له ما يجب جواز البقاء سوى كان صعبا وأن يأتي ولا بعير كان صعبا لا بعير رقمي لا يستوقن هذه كان صعبا ولا دا ملحوما ملحوما irin haukace wannan a yi amma ake mutane ne shi ne tona so wannan ma zai ɗaya jima'u بل برد جماع من جوائزها كما ترد جماع الخير كل جم- جماع شيء ولا تولد دواعي هو dabbobi da duk wani dabba wanda suke da tukar da goma zuhuru gogo rundunonin waɗannan allah ɗan sallar ila ta ta sallar jima'i a tarka tuman da za su ke da shi ta sallar sallar ƙulilun wasu irin masu ne a hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa rundunarsa marakihu da suka samu wani tuka ƙarfafa turure a bayan kirasa bayan haƙuƙura masu ne shi ne uliyun kenan masu wanda ake takar bayan irazan Allah tas da takar ko irin an yi ramani ko marajin wanda ka samu wurin shuka kalmar kulure bayan haƙuƙura irazan kenan ala fi wa ma billahi da rikul alhaji ya baki jikina ahsin na yana alhaji ya baki jikina wa ba ne ne wai ya rago ne wa ba ji da ko kibri ko aji ko wani abu ne ga jiyayyen zai rufe shi wato da bakin ciki wani abu ne ga jiyayyen zai iya rikansa da bakin ciki wajen bakin ciki kawai kana jin haushi kawai ka ce za ka yi ko da mutum tsabar ranka a aki bakin ciki kana tare da ba abin da za ka yi ka za ka yi abu ne da ɗanɗan biyayya ko haddama a nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba da bakin ciki ko nuna ranka a aki ranka a aki ma da ɗan jiƙewa za ka yi in ba ka sa hankali ba ita yana shiga jeji markararsu to wata kila ka farkar da haka yanka su da suka zama abin da lokacin ɓacin rai ba samu wani ne zo lokacin da kai da haɗu wani hajibu ne ina da mai shafa kance ne mai hana ne duna aibata wato kuma bayan samu in jirgi madina mazan Allah ina da mai hana mai shiga ƙararina da madina min kurobi wane ne shi ne daga zunubai da aiki sun ce su yi hana ni samun saduwa da ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi da ta kai da wani halakku ko haka ne ko fa kullu ko wani kirno shiyakin munaji fa kullu kai nake wani kirno shiyakin ni ina da abokin prezantuwa mai karawa da ni memperhatikan berguna berguna. Asyik berguna ke anda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlaga karuan saja. Kalau dia ada orangnya berlari, tulis Abu Bakar ada. Jadi berguna ada. Kembali kepada Syekh Rasulullah Alaihi si wali dia tu mimman yaru Muhammad. Ya. Jadi apa yang kita? Ya. ذلكم بيت وإنني لفي جيرة ممن يلوم محمد ni ina cikin bai ina cikin kishi ka duk wanda yake annabi Muhammad yake ne wa to wanda wanda nake kishin sa nake neman mu buka in daga buka shi kamar shi inna lillahi jirat mimma yalu Muhammad ina cikin kishi na wanda duk yake annabi Muhammad yake da yarfa yake ne wa shi ma har yake ina da wato tsara wato abokin bugawa a cikin da yake wata Allah muna shi su wanda ke fito da turai da ba da rasulullahi sallam da wani manzo Allah sallam hadisin lisani shi ne zamani da ya tare dukkan wani arziki shekara sittin da uku da annabi yana hawa a cikin sunan zahirin ka to babu zamanin da ya tarar da arziki iri-iri kamar wannan shekaru makalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bimman jifani matsayin masu yawan Allah sai kada dawa makarar da zai lafiya da shirin gidi mai da kuwa gurin manzon Allah garin manzon Allah madinar annabi Muhammad fa'idun ya rahauta bil masjid da dukkan girma shi kana neman girma sai garin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka samu dukkan wani irin girma a kan in dai kaje to girma da fata tara madina sai na rasu ba ya sai ba wani ya yi to sai in fassara na ba ni kace ba fassara ka sha saboda kai ba ce ba wai kalmar azaba ta tabbata bi azabi ga wani tsayin jama'u wanda babu alkhairi tare da su akhlaqu jama'a da ba da kai tare da ita ita ce akhlaqu a wata yanka yi ajiyari ko akwai mai ajiyari ajiyari ko to akwai mai akwai nuka saboda karku akwai da nuka rubar da kai wata ajiyari an gane akwai ajiyari in nukar ajiyari shi ne irin wanda ya kai ƙarshe a wurin mura asalin wato cikakken cikakken wanda makan ce kun da shi wani abu asalin wahala a hau shi ne azza jarku jarku shi ne wa dole irin cikin bukin nan to shi ne dole lutar shi ne ake zuwa sana jarku to azza kuma jarku shi dole ne to jama'a dole ne kalmar da ba ta taba da kansu a kan wanda ta saba annabi Muhammad duk da ake saboda wani kansu na da jahilci da ba na mu akhlaq jama'a banza da wanda aka yi tare da yake cikin akhlaq kalmar da ba ta taba da kansu a kan wanda ta saba annabi Muhammad da jahilci saboda jahilci wa kada kana annas da ba ta taba ce mafi kiyayewan mutane ne a cikin duniya ma'ana wani kayan al'anya su ne annabi ya zama mafi kiyayewa a cikin su tabbatun mutane yakin yaje da alƙawari in an yi alƙawari da mutum Allah to ba da wanda zai kiyaye alƙawari ba ya wasa da alƙawarin da yake ko ya alƙawari ne ba zai kiyaye illu alƙawari a hadu ne illu gaya a ƙwa'ani ko cikin sunan tawar ko farko farko sauran karanta illu a kawai tsariya la ya kuku la ya kuku kirkun illan wala zimma ko illan wala zimma illan inna ne a kawai mahunna da yi izzar sai muka tarar da mahunna izzar sai muka tarar da buwaya ɗaukaka girma biyi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ba'u su kuma ana suka koma suka juya suka je da yakan su da aina sai muka yi alfahari su ji da annabi Muhammadu Bahran alfahari matuƙa wanda ya fara alam nasi muka yi alfahari alfahari sosai alam nasi kan mutane ko ne gaba da alaika lana bin arzi irin mubarizu alaika lana irin mubarizu sai zama babu da wani abokan tsara abokin karawa bin arzi a cikin dukkan duniya ba wanda ya samu mu buga da shi ya sha babu shi saboda ne saboda mu wani annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam alawla bihi mun samu ɗaukaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaba zai kulle madammatin ko gabanin tawayar dukkan abin da ya abin kenan duk wani abin wadda abin sarki domin samun madaukaka ta bai wannan ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'ana alaula ne da madaukaka da annabi Muhammadu an da su kulle mazabbali gabare tawaya dukkan abin sarki wa bayyana lahu alaihi sallallahu alaihi mun cika ga manzon Allah dukkan alƙali كيف تبرئني فعلم بعده محمد تلك عليه تبرئني فعلم بعده محمد وبلى له في المجد كيف تكامل تكون أسرائي نكرا دم بعد ويانه بعد بوكيرمه بقول يقول له لنا تبرئ فقد تولى إلا أن أنا كل شيء وتكامل على أسرائي تبرئني فعلم بعده فأنا إليه البيدة تبقى ينكر البيدة تهارولي معنى كده muka yanke sahara ilaihi zuwa da annabi Muhammadu don ziyartar sa na mubi madrid muna ɗaukaka da madaukakiyar himma da an na tsero da matsatsi al'ummati kowace al'umma ala idrakihi saboda rikkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana muka samu ɗaukaka da maɗaukaciyar girma muka ma'aikaci dukkan al'umma saboda samun rikkan manzon Allah. Kuma muka samu rahoya ولم تبع رجعا إلى المقابل تبتل كل المقابل جيجنا بطينيتا أكم مبا كبير وتقول مرتقي مغنيتا جيجي مفادا سوى زيارة أن محمد قوليما أن محمد صلى الله عليه وسلم ومغنيتا جيجنا با دون سوى زيارة أن محمد صلى الله عليه وسلم مدارس نبي الله نائب النبي الله صلى الله عليه وسلم والحق الأغلب العالي بالشام كما ما يبين وكيف كلامي أمشي وانا ذكرنا هو ذاتي وانا ذكرنا هو أني هو أنه محمد لله يعود ما لا يعود لله ينا هو هو إذوا هذا مثلا يقول أبنجي ينا هو هو مثلا يقول أبنجي وما لي من كتبه من بعد مخرج وما لي مخرج من من بعض من التفجير wato bani da bani da matuka bani da wata matuka ta kaɗaita matuka ta kaɗaita ya kwanta bayan bayyana wannan gaskiya shi ne bayyana sifofinsa da ya samu nabi da halayyarsa ta dojin da kenan bayan bayyana wannan bani da wani ma'ana mafita da zai hana ni da zai saka ni kadai ka su iya bin annabi Muhammad sallallahu da farko ilayhi bil hadi na kora yabbalna zuwa ga annabi Muhammad amma yabbannawa wa ya baharatu ai yabbannawa in ka dole su jabune ba na asali bane alal naqabi in an ce za a tantance in za a tantance yabbannawa ai jabune laula annahu mutalihu ba don ma shi annabi Muhammadu sallallahu mai kau da kai ne ba ya kalli gefe ya yi ran gwamne ya yi abuwa ba to ya banna wani an shugaba su mene ne su ai da ku ba su faɗi ainihin haƙiƙanin abin da ake so a faɗa a kan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajautu na na kaura na kaura su fafara kawai ƙarin baiwa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam وقد أكثرت الآن كما يكون أنا في المعنى تعيشها أنت تقول أيك أنا تعيشها فأنا أيك أيك بنتكع أما لنا أولتي فقد ما يجي قال بيوا تمام ذو الله تعالى دولين فكم خائف الزكاة تنزل يوا ذلك ما أولتي وانت كده تقولوا بني حكومة بلاد على يرى رجاء سيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أولك الدشي يا تسكين kyakkyawar rajani na samun ƙaunar gobe kiyama da hamsin da na yi saboda sauƙin halin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fi kana haka da mu'min wa kama dai da yawa za ka ga mutum mai tsaro sabon Allah na ja sai ka annabi Muhammadu ya tsaya hadda shi tare da shugaban nasa da rafi junanihi ta hanyar annabi ya ɗauke laifukan nasa kuma sun tafi annabi ya ce ɗauke su tafiya da su jina'i ne ke kaga akwai jina'i a jina'i wurin jana'u da jana'u jana'u hali na wata Allah sauƙi hali kabdu jina'i to ko ita na haka lemon ce na kuma jana'u lemu da antu haƙiƙa na tabbatar da anninin nan da antu wannan ba na na na yi tsaya ana ji ba na rayawa ba ne don da amsu yana ɗaukar rayawa yana ɗaukar tabbatarwa da amsu na tabbatar da an nemo zirin cewa ni din nan mawadaci da zuci a yi girki da yi da yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen lalai na jin nasi turkiyar da wata biyu wanda shi ne ƙarshe wani layi a wurin allah ne lafin nasi ba wurin mutane ba turkiyar da wata biyu ake ƙaunar samun kyawun duka da ba a yi ba a wurin allah ake samu ba a wurin mutane ba domin ba da sirri na wannan sarki yana da wani sirri sai ya ɗauke shi kowa ya rike kankan wani na yi lalin na cikin da jawabi ana karanta shi a yi ba a yaya zan yi a rayuwarka yaya zan yi ka duniya gaba kullum samfur sama da kasa gabar da yamma kullum arewa in Allah ya ga ba zan ba rayuwarka yadda kai kanka ka rasa ya take tafiya in ka kana wani wajen na yi lafiya na yi dukkan jawabi ɗari ba ɗaya tafiya da barci ana karka insha Allah wallahi ba za ka ga yaya zan yi a rayuwa insha Allah Allah ya ba mu ce mana kuncin rayuwa ya yi mana shi albarkar da yana rasu ba shi kan zuwa da ya tsara mana su tsara wani Allah muna roƙonka wannan bawa Allah wannan bawa kuma da yau wani bawa Allah da guda ta ya ɗaga ruwa da shi gaba ɗaya kamar yadda wani ya fi da tsoro ma haka sai barhawa ya ce a ba shi wani ya ce wani da za a yi ba sai da wani sai a ba shi na da kawo shi ma ba da kuma sufi yi karɓa shi ta zai ga wani shi na karɓa shi na sanfa sannan za shi wa wani agaji ga wani agaji ya ga wani yadda shi ma ya karɓa shi ta a karɓa shi wannan wani na yoroni wanda duk ɗawainiyar da aka yi ko mene ne ka gani da zuba mai da ɗawainiyar abinci da komai shi ya ɗau nauyi muna fata Allah ta albarka rayuwarsa يتكون ويتكون ويتكون الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نوحي ذلك فاشي بشيء صلى الله عليه يعلم فقال بدر وتعرض أن الله يطلع إلى كل إسلام وعقاته يعلم الفرق ما شاء الله صلى الله عليه وسلم ألا أتاه يدور كثيرا ليوم بشيء تكون ويتكون كثيرا أيضا بدون أن الأخيرة فرق الشيء الجاري فرق الشيء ذلك قولها Allah ya kula da tsawonku, a kafa da mazurkanku, Allah ya ce ma kurakuranmu, Allah ka ba da ba da lafiya mu lafiya, ka warkar da mu da shi shi da suke tare da shi na jiya da asiri, mata da ke dauke da da dauke da lafiya, a kuma mai wani ilimi na. A cikin da ko kuma mai yana ba su da yawan amfani wanda ke hana ka kasuwanci da ka da ka da an da ka hau, masu ayyuka Allah ka da ka ayyukan su, barka da Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka hada ولو شاء الله وجدت مع الشمس الشفاه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا من لا يشرك ولا ولد أحب لنا وأن شرك وأبد يا من لا يسأل وحده ولا يدري أشهد أن لا إله إلا الله يا رب العبد وأن لا وديك فرجوا ما تجعل فرج الله فلا نعلم ولا ولا أبد ثم تقول الدعوة الثالثة جيلة محمد الثالثة صلى الله عليه وسلم فبيعنا الله خير ولا جيلة محمد الثالثة صلى الله عليه وسلم محمد الثالثة ولكن ما قال هذا لا يجوز هذه الأدوات المستقيمة وعلى آله وسلم على النبي وعلى آله وسلم على الصحابة الحمد لله ويقول أن لا يجوز ما يقول حقيقة أن لا يجوز تسمع ما يوم اليوم كنت أقول يقول إن شاء الله وترى zuwa sama